الحمد لله رب العالمين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شاترك وتم أكو shekara ta 1438 hijiriya wanda shine ya dace da sha tara ga watan sha biyu shekara ta 2016 a lissafin turawa muna darasi na uku aya ta goma sha takwas a cikin suratu ibrahim alaihi salatu wasalam a wannan tafsiri mai albarka da muke gabatarwa a wannan masallaci na sheikh ja'far mahmud adam rahimahullah da yake sabuwar gani allahumma bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد أولا آية من البركة Allah madaukin sarki yana misalta ayyukan kafirai ne waɗanda suka kafirce ubangiji ya ce matsalul lazina kafaru bi rabbim lallai misalin waɗanda suka kafirce da ubangijinsu a amaluhum karamadin ishtaddat bihir rihu ayyukansu kamar toka ce wadda aka samu iska mai tsanani fi yawmin asifin a rana mai kakkarfar iska shine yawmin asif ka tuna da toka da rashin nauyinta ka tuna da kuma iska in ta haɗu da toka kaga tokar ba ta zama to shine karamadi nishtaddat bihi rihu fi yawmin asif aikinsu kamar toka ce da iska mai tsanani ta bi ta kan tokar a irin rana wacce take matsananciyar iska a cikinta la ya kadiruna mimma kasabu ala shay su kafirai ba sa iyawa wato ba sa iya komai dangane da abin da suka aikata a cikin duniya zalika huwa dalalul bayin ba su yi amfanar da kansu da komai ba su iya kare kansu da komai ba su iya kuma cutar da wani da komai ba su iya jawo wa kansu amfani ba su iya kore wa kansu cuta zalika huwa dalalul ba'id lallai wannan wato shine bata manisancin bata da waɗannan kafirai suke ciki Allah ya siffanta ayyuka na kafirai wato sun yi aiki sun yi aikin banza ba amfani ba da bambanci da itace da ka kone toka ta taru iska ta zo ta kwashe shi ka nemi tokar ka rasa ka nemi itacen ka rasa shine aikin kafirai kuma amma mamaki malam suna ayyuka fa su kafiran yanzu ya tabbata cewa suna sada zumunci silatul rahimi ya tabbata suna taimakawa miskinai ya tabbata kafirai suna taimakon bako ya tabbata kafiran nan suna bin iyayensu tun a wancan lokacin amma a amalin karamadin ishtaddat bihin ri kuma fi yawmin asifin babu amfani ga wannan ayyuka gabaki daya a'maluhum muhbita muhbitatun ghairu maqbula rusashen aiki ne ba karbabbe ba والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب Allah ya ce aikin kafirai kamar irin kawalwalniya ɗin nan ne idan mutum yana tafiya akan titi can gaba sai ya ga kamar ruwa ne akan titi ko ba ba kamar ne kamar ruwa ne a kwance ya ta gudu ya ta gudu sai ya je gudun sai ya gaba komai to haka kiyama za su tashi su hango ayyukan da suka yi sai an zo lissafi sai su ga babu komai saboda babu imani aikin ya zama aikin banza ko musulmi ne ma da yake aikata shirka ya fada layin mushirkai ai kaga in yi aiki aikin banza ne Allah bai zai karba ba to shine kasarabin biqi'atin yahsabuhu zam'anu ma'a mai jin shirwa sai tsammanin wannan ruwa ne yayi ta gudu ya je ya sha ruwa hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'an wa wajada Allah indahu fawaffahu hisabahu haka lamarin ubangiji yake kuma ai wani wurin Allah ya ce misalin abin da suke ciyarwa su kafiran nan duk abin da za su ciyar in arne zai ba da taimakon duniyan nan gaba ɗaya aikin banza ne مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت با أمفاني kamar iska ce ta samu amfanin gonar mutane ta kwashe shi mutum yana da gonarsa ta yi yabanya ta yi amfani ta bushe ana nema a girbe a ci amfanin iska ta zo ta kwashe shi gaba daya aka zo ba a samu komai ba shi sa Allah ya faɗa a wata ayar kafirai idan sun zo kiyama Allah zai ce wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura aikin da suka aikata kowane irin aiki ne za mu mai da shi kamar kura shine haba'an mansura kura da aka watsa ta dai sama kawai ta yanzu duka anan ba so nake ku rinka tunani akan aikin ba so nake ku rinka tunani akan illa kafirci duk wanda ta kuskure masa ya tashi a layin kafirai to duk aikin da zai aikin banza ne ai yana da foundation yana taimakon marayu ai yana da foundation yana taimakon gajiyayyu ai yana da foundation yana taimaka dalibai yana ba da scholarship a amaluhum kasarabin biqi'atin yasabuhu az-zam'anu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'an wa wajada Allah indahu fawaffahu hisaba babu amfani base din da zaka shimfiɗa idan ka yi aiki Allah karba shi ne al'islam idan ka zama musulmi kana kalmar shahada idan ka aikata Allah yana karba amma babu kalmar shahada aikin banza ne ya je ya ba ku taimakon miliyan biyar kun gina masallaci shirme ne in ya ci sa'a Allah ya taimake shi a nan duniya ya masa wani abu saboda ya taimaki addini ko ya taimaki mutane abin da ya tabbata shine gaba ɗaya aikin da kafirai suke sakamakon su a nan duniya ne suke samu kawai amma a lahira duk wanda kaga Allah ya bashi lada to wallahi musulmi ne mai sallah وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على علة الكفر إلا كافرش da bala'in da ke tattare da kafirci to shi yasa da ƙarshe Allah ce ka zalika huwa dalalul bayyin wannan ku ai ita ce bata manisanciya babu batan da ya wuce ka ta aiki a shirme na ma'arama ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز سأل الله كتشو منزل الله صلى الله عليه وسلم ألم ترى wannan ru'ya kalbiya malaman tafsir suke cewa gani na zuciya ne ba gani na ido ba ma'ana alam yantahi ilmuka ilminka bai kai ga wannan abin da zamu faɗa ba baka gani ba cewa Allah ya halicci sammai da kasai a kirar hamza wal kisa'i khaliqu samawati wal arda maimakon alamtar anna Allah khalaqa samawati wal arda a wata sura kuma yace khaliqu kulli dabbatin kulli dabba duk wata dabba Allah ne ya halicce ta ba ga shi ya halice su ba samman da kasan bil haqqi da gaskiya lam yakhluqa batila Allah bai halice su dan wargi ko dan wasa ba wa inna ma khalaqahuma li amrin azim Allah ya halice sammai da kasai ne saboda wani lamari mai girma haka kawai ya halici duniya a banza dan wargi da wasa ya halici sama ta ɗaya ta biyu ta uku ta hudu ta biyar duka dan wargi ba don wata manufa ba kawai shi a zuba mu ta hayayyafa muna yaduwa muna girma da mu da yayanmu da iyalanmu mu ci mu sha mu yi auratayya mu yadu mu hau abin hawa mu yi kaza mu yi kaza duka kawai ba wani lissafi daga baya kawai shi kenan yanzu sai mu ta rayuwa anan kuna tsammani idan mu mutu Allah bai tambaye mu ba wallahi fa sawfa tusalu wallahi sai an tambaye ku ko ka shirya ko baka shirya ba wannan ya rage naka abin da ake da bukata ana faɗakar da kai ne don ka matso kusa da Allah idan mutuwar ka ta zo ka samu sauƙi a kabarinka ka samu sauƙi wajen hisabi da Allah zai yi maka afa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un fata'ala Allahul malikul haqq la ilaha illa huwa rabbul arshil karim tsammani kuke mun halice ku dan wasa kuma kuna tsammanin ba za ku dawo gare mu ba kai dan uwana kai wa kanka lissafi da tunani wallahi wallahi kai wa kanka hisabi kafin Allah ya maka hisabi ka tambayi kanka kafin su zo su tambaye ka ka ɗora kanka a skeli kafin a ɗora ka a auna ka ka duba me alaƙa ka da ubangiji astaghfirullah wa atubu ilai ka duba abubuwan da Allah ya ɗora maka na wajibi na farilla kana yi ko baka yi nauyin da ubangiji ya ɗora maka ka sauke ko baka sauke ba ko ka dai burin ka ci duniya ka more mata Allah ce in yasha yuzhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid idan ya ga dama sai ya tafiyar da ku ya zo da wata halitta sabuwa siwakum atwa lillahi ya kawo wata halitta ba ku wanda suka fi Allah suka fi ku Allah suka fi ku biyayya ga Allah atwa lillahi minkum wa ma dalika ala Allah bi aziz kuma wannan ba wani abu ne wanda yake mai wahala ko zai gagari Allah ba ba wani abu ne wanda yake maniya shadid ba ga ubangiji al'amura duk gaba ɗaya masu sauki ne a wajen Allah tabaraka ta'ala la ya tsobo alaihi shai ba abin da yake wahala gare shi tabaraka wa ta'ala wa in jalla wa azuma dalika shai komin girman wannan al'amari to wanda ba abin da ke masa wahala a duniya gabaki ɗaya sai ya ji wahalar ta yadda kai tambaye ka to bari mu ji malam me zai faru a kiyama وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا جزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص Allah ya ce wa barazu lillahi jami'an ka tuna wannan ranar da za su bujiro ga ubangiji tabaraka wa ta'ala daga cikin kaburrukansu gaba ɗayansu shine wa barazu lillahi jami'an ay kharaju min quburihim ila Allah jami'an mutane malan za su bubbulluko ƙasa za ta bubbulluko da mutane daga cikin kaburrukansu su fuskanci Allah a ranar ne faƙalar du'afa ulil ladina stakbaru addu'afa mabiya masu rauni kenan su ne za su ce ga waɗanda suke masu girman kai lilladina stakbaru ay alladina takabbaru ala nas masu rauni mabiya za su ce wa shugabanni ar-ru'asa'u was-sada kenan was-sadatu wal-qadatu masu rauni mabiya za su gaya wa shugabanninsu ko jagororinsu ko a addini ko a siyasa ko a jam'iyya ko a gargajiya duk wanda ya je ya bi wani bayaya ba Allah ba ka bi wani saboda shugabanka ne ya dora ka akan wata gada mara ƙarfi to ranar ne abdu'afa'u za su ce lilladina sagbaru kawai ka ce mabiya za su ce wa iyayen gidajensu inna kunna lakum taban ai mu a duniya ai mun kasance mabiya ne gare ku masu kwaɗayin biyayya gare ku fala antum mughnuna anna min azabillahi min shay yau za ku iya wadatar da mu daga azabar ubangiji da wani abu koyaya za ku iya ba mu kariya a yau qalu sada kada shugabannin jagororin nasu za su ce za su gaya wa mabiyansu lau hadana Allahu la hadainakum ai mu ma da Allah ya shiryar da mu tuntuntunin mu ma da mun shiryar da ku ai lau hadana Allahu la da'awnakum da Allah ya shiryar da mu da mun kira ku ilal huda amma yayin da muka zama batattu sai muka yi ta kiran ku akan bata kuma kuka yadda kuka bi mu akan bata a duniya sawa'un alaina ajazina am sabarna ma lana min mahis daidai ne a gare mu mun nuna firgicin mu ajazina mun nuna tsorita mun nuna girgiza shine jaza am sabarna ko mun yi hakuri ma lana min mahis ba mu da matsira ba mu da maguda ba mu da mafaka yau mun fada hannun Allah sai yadda ya yi da mu imamu muqatil yake cewa za su fada a cikin wuta ku zo mu dan nuna gajiyawarmu da tsoratarmu ko Allah zai tausaya mana ya ce akarmakallahu sai su yi shekara 500 suna kuka suna raki suna ihu suna nuna sun gaji da bala'in wutan nan amma fala yanfa'uhumul jaza'u wannan girgiza da tsorata da nuna gajiyar ba za ta yi musu amfani ba shekara 500 ta lahira sai su ce to ta'ala nasbir ku zo mu yi haƙuri ku zo mu gwada yin haƙurin mu gani ko Allah zai ga mun yi haƙuri ya turo a taimaka mana fa yasbiruna 500 am sai su yi haƙuri haƙuri sai sun shekara ɗari biyar sun yi shiru suna gasuwa da azaba shekara ɗari biyar su yi shiru ba za su yi magana ba amma hakan ba zai musu amfani ba tunda sun zama 'yan wuta to shine a lokacin za su ce sawa'un alaina a jazi'ina am sabarna malana min mahis malana min mahis muhammad bin ka'ab al-qurazi Allah ya masa rahama kamar yadda ya zo a cikin tafsirin imamu tabari Allah ya masa rahama da durrul mansur ya ce labari ya zo min cewa ana faɗa yan wuta yan wuta za su zo suna neman taimako a wajen mala'ikun da suke gadin wutar jahannama cewa don Allah ku taimaka mana faƙalar ladina في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب waɗanda suke suna cikin wuta za su gaya wa masu gadin wutar cewa dan Allah ku roƙan mana Ubangijinku ya sauƙaƙa mana ko da rana ɗaya ne tal na azaba haka yi zo cikin suratu ghafir masu gadin wutar za su yi musu raddi su ce da su ƙalu awalam taku ta'atikum rusulukum bil bayyinati qalu bala sai su ce da su kai a duniya masu wa'azi manzanninku ba su zo suka yi muku wa'azi da hujjoji ba ba ku bi su ba kuka kaurace musu yan wutan sai su ce eh kware sun zo kuma ba mu bi su ba sai su masu gadin wutar sai su ce to fad'u wa ma du'a'ul kafirin illa fi dalal ku ta kira ku ta karaji kuna kira babu abin da kafiri zai kira duk kiran da zai a cikin bata ne a banza ne kurin lokacin da suka kira suka kira suka yi kuka suka yi kuka suka yi kuka aka ki a saurare su Allah zai ce qalaq sa'u fiha wa la tukallimun ku tozarta ku wulakanta a cikin wannan wutakar wanda ya mun magana idan suka ji wannan bakin ciki za su ya malik li yaqdi alaina rabbuk ya maliku mala'ikan da yake gadin wuta kenan babban mala'ika mai gadin wuta maliku sunan shi ka gaya wa ubangijinka dan Allah ya kashe mu huta li yaqdi alaina rabbuk maliku sai ce qala innakum makisun ku zauna a nan cikin wuta ba mutuwa ai an gama mutuwa kwaya ɗaya ce a duniya kun yi ta kun gama za su ce dan Allah a taimake mu a dawo mana da mutuwa dan Allah mutuwa muke so ka ji malam mutuwar da yau muke gudunta mutuwar da yau muke tsoronta mutuwar da yau ba ma son labarinta ba ma so labarin mutuwa ba ma so ba masu amma akwai lokacin da dan wuta idan ya shiga wuta wallahi zai ce mutuwa mutuwa mutuwa ki zo ya zo a riwaya sai sun yi shekara tamanin suna roƙon Allah kawo musu mutuwa shekara tamanin nan ba wanda zai kula su kar ku manta wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun rana guda ɗaya a kiyama a wajen Allah fa kamar shekara dubu ne a nan lissafinmu na duniya to sai sun shekara dubu dubu tamanin suna neman taimako wallahi ba za a amsa musu ba sai bayan wannan tamanin din ne zai ce ku zauna ku tabbata ba inda za ku je idan suka dauke tsammani sai su rinka gaya wa sunansu yan wuta ce to lalle bala'i ya sauka gare mu ya ku yan uwa su fa yan wutan za su ce yaya za mu yi suka ce to ku zo mu je mu yi haƙuri mu yi haƙuri wataƙila idan mun yi haƙurin nan zai yi mana amfani kamar yadda mutanen duniya suka yi haƙuri akan bin Allah a duniya haƙurin nan ya musu amfani yau mu ma mu gwada yi haƙuri a cikin wuta ko za ta yi mana amfani Allah zai waiwaice mu don yana son masu haƙuri sai masa biyayya suka yi ijima'i akan haka malam haƙurin yayyawa suka yi haƙuri suka yi haƙuri suka ji shiru to shine sawa'un alaina ajza'ina am sabarna ma lana min mahis to a wannan lokacin ne malam shekan zai tashi yayi hudu ba mai gidansu da ya halakar da su kaga idan Allah ya taimake ka kana kan hanya kana addinin ka kai ta addu'a Allah ya tabbatar da kai akan wannan addinin duk talaucin da ya jarabe ka da shi kai haƙuri idan wani yana kan bata ka tausaya masa kada ya mutu akan wannan batar idan ka saba kana yin wani abu na alkhairi sallah ne nafila ne sadaka ne kyautatawa iyaye ne taimakon iyalinka ne abubuwa na alheri da ka saba kana yi kada ka yadda ka wayi gari ka ce yau ba zan yi aikin alherin nan ba wataƙila yau za ka mutu kamar yadda ya zama roti ɗin rayuwarka gaba ɗaya kawai kullum aikin alheri ne ina za ka je alheri me kake yi alheri kawai Allah ya taimake ka ya kawo maka mutuwa ta riske ka a cikin aikin alkhairi to shine za ka huta da wannan bakin cikin ya koyan uwana musulmi dan Allah mu tausaya kanmu dan Allah mu tausayi kanmu mu taushi kanmu mu tuna yan uwanmu da suka riga mu tafiya gidan gaskiya ba su fahimci wannan sakon ba ka tuna dan uwanka da bai taba jin irin wannan wa'azin ba bai san labarin me yake faruwa a wutar jahannama ba ka tuna dan uwanka da bai da alaka da addini baya zuwa wurin addini ba shine a gaban shi ba gani yake kai din nan ba gidaje ne ba kauye ne kai ka tuna wannan tuna yan uwan da suke kwance a cikin kabari ramuka la ilaha illallah la ilaha illallah me yasa ba za mu tausaya kanmu ba mutum ya zo yana yi wa kansa kyashin ya yi istighfari yana yi wa kansa kyashin ya yi salatin annabi mutum musulmi ya zauna a rayuwarsa baya karanta qur'ani baya karanta sai da ramadan in an ci sa'a da ramadan din ma kai ka tsaya ka rufe ido wai kai me kake na alheri gaba daya rayuwarka me kake me kake fada amma ka tsaya ka duba ya kake mai da hankali akan neman duniya duniyar da kake tara ta baka san ranar da zaka cinye ta ba ka tara kudi amma baka tanadi kwanakin da zaka cinye kudin ba to a lokacin ne akaram kallahu Allah zai turo shedan shedan zai hau mumbari yayi hudu ba a cikin wuta mai Allah ya ce وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم wannan hudu ba ta shaidan Allah tsare mu da ita a ce yau shaidan ya zama malamin ka shi zai hau bari ya maka hudu ba ai ka shiga uku ai shaidan وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق shedan zai ce yayin da aka kammala komai wani abu sai ubangiji ya ce kudiyar al'amuru an yi hisabi an gama yan wuta sun tafi wuta yan aljanna sun tafi aljanna shedan kuma zai tashi ya yi kudu ba inna allaha wa'adakum wa'adal haqqi lallai Allah ya yi muku alkawari alkawari na gaskiya wannan shaidan din da ya halakar da kai yana kabin Allah a duniya yau gashi zai ce wai Allah ya yi alkawarin gaskiya wa wa'adtukum fa akhlaftukum ni kuma nayi muku alkawari na saba muku alkawarin nace muku babu tashin kiyama kuma ƙarya nake na ce muku ba aljanna kuma ƙarya nake na ce muku ba wuta kuma ga wutar ga ku a cikin ta tsundum wa ma kana li alaikum min sultan yace ni ba ni da wata hujja da nazo muku da ita lam atikum bi hujjatin fima da'awtukum ilai ban fa kira ku ba na baku wata hujja kawai kiran ku ne nace ku zo kuma kuka yadda kuka amsa ku zo illa an da'autukum sai dai kawai na kira ku fastajabtum li kuma kuka amsa kirana fala talumuni yau kada ku zarge ni walumu anfusakum ku zargi kawo kanku ku zargi kawo kanku me yasa kuka bi ni babu hujja babu dalili ma ana bi musrikhikum ni yau ban isa in taimaka muku ba wa ma antum bi musrikhiyya kuma kuma ba ku isa ku taimake ni ba inni kafartu bima ashraktumuni min qabl yau ta kare rana wanka ba a boyen cibi ni na kafirce da abinda kuka yi shirka da ni kuka hada da shi san zuciyar da kuka bi kuka ki ku bi Allah kuka bi ni to ni na butulce wa duk abinda kuka yi min biyayya da shi din na kafirce na butulce na ki yadda na barranta inna zalimina lahum azabun alim shedan zai ce tab lalle azzalimai suna da azaba mai radadi ka duba kai dan Allah ai Allah ya gama mana komai da ya kawo wannan ayar malam ka san ranar nadama ko to wannan ita ce ranar nadama yau la yanfa'un nadamu ranar da nadama ba ta amfani tun yanzu ka tubo wallahi yanzu ne kake iya tashi da asuba kai sallah kai istighfari yanzu ne kake iya karatun alkur'ani kai tawassuli da shi ka ce ya Allah yanzu ne kake iya cewa ya ubangiji ka taimake ni akan wannan shaidan azalimi kafiri ya Allah kada ka bashi dama a kaina ranar da ka kwanta a kabari da yan biyu ne ko dai dama ko hagu Allah kiyaye malam lokacin da suka ji magana shedan sai su tab la maqtullahi akbaru min maqtikum anfusakum iz tud'auna ila al-imani fatakfurun za su kira Allah su ce ya rabbi ya Allah farji'na na'mal salihan inna muqinun kamar yadda mu duniya za mu yi aiki mai kyau ya Allah mun yi yakini mun yadda da gaskiya sai Allah ya mayar musu da amsa ya ce walau shi ina la'ataina kullu nafsin hudaha zancen ku ya kare inda mun ga dama da kowa kowace rai mun ba ta shiryarta sai su sake kira sai rabbana akhirna ila ajalin qaribin nujib da'wataka wa nattabi'ir rusul الذي أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال فقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال ما مغنكم ودنيا كجيكو أيكة أيكي za su cewa rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal Allah zai ce awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akum an-nadhir ya Allah ka bar mu mu dawo mu aikata aiki mai kyau za mu canja aikin da ba shi muka yi da ba yanzu za mu dawo mu aikata aiki mai kyau Allah zai ce awalam nu'ammirkum ba mun ba ku nisan kwana ba muka sa kuka dade har kuka yi furfura ma ya tazakaru fihi wanda duk mai daukan izina da wa'azi ya kamata ya dauki izina a baka farkuna haka dade baka yi hankali ba baka bi Allah ba waja'akum an-nadir mai gargadi ya zo muku malamai suka ce gargadin shine furfura za su zauna lokaci mai tsawo sai Allah ce mala'iku su zo su kira su yan wutan nan ألم تكن ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون ba ayoyin mu ake karanta muku ba a duniya kuke karyatawa ka san karyatawa ba wai sai an ce fa karya bane ba kawai ka ji ka kika aiki aiki da shi ka ji ka kika aiki da shi kai kunnan oshe gudu shi wani fa wani fa ɗauka yake wai wai wa'azi wai mai wa'azi wallahi a cikin yan uwanka musulmi akwai wanda dariya ma suke in kace wai wa'azi wai ana jin wa'azi wai ka kunna wai wani abu wai kana jin wai wa'azi wa'azi wa'azi me wa'azi ina bai da labari ba an kawo muku ayoyinmu ba fa kuntum biha tukadhibun qalu rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dallin ya ubangiji shakawar mu tabewar mu ce ta rinjaye mu kuma muka zama mutane batattu ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون ya ubangiji ka fitar da mu daga cikin wannan wutar in dai muka koma muka aikata mummunan aiki to mun zalunci kawukan mu dan Allah a taimaka mana a zare mu a fitar da mu daga cikin wannan wutar Allah zai ce ihsa'u fiha wa la tukallimu daga nan za su dauke tsammani ce sun shiga uku sun lalace la ilaha illallah محمد رسول الله يا الله كرم من الندامة يا الله يا الله كي من أفوا يا الله يا الله كما مكيكاون شكا الله كي يافي منا الله بعدين هلمو الله هلمو هلمو هلمو ينا بقى تجارة يا الله مالا يا ذو أتشين حديث الشفاعة wannan dogon hadisin da ake annabi ke ba da labari akan kiyama hadisin uqba ibn amir manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa annabi Isa zai ce zalikumun nabiyyul ummi zai je wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala yana neman ceto Allah ya kubutar Allah ya kubutar ga annabawa wancan zai je wajen Allah yana nema wacewa aka yi misalin ya je ya nema Allah ya kubutar Allah ya kubutar sai ce ba zai iya yi ba ba zai iya ba ba wai dan wani abu yana tsoron wannan ranar ya ce ni da mutane suka ce ni Allah ne ina jin tsoron kada Allah ya tsaye da ni ya ce ya isa a an ta kulta linnasi takhizuni wa ummi ya ilahaini min dunillah daman kai ne ka ce wa mutanenka su rike ka da ni da kai ɗaya daga cikin mu Allah ko su rike ka kai Allah su bar Allah na gaskiya قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم كو وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني يا عندك لو كرينا يا أبنجي كنت أنت الرقيب عليهم kai ne mai kula da su wa anta ala kulli shay'in shahid kuma kana kallon komai a gaban ka ake yi in tu'adhibuhum fa innahum ibaduka wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالإحن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة فإذا جاءت الطامة الكبرى الطامة الكبرى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدري ما حسابيا يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوا إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم لا إله إلا الله wannan gaba ɗaya labarin kiyama ne aka makalla ƙur'ani ayoyi da yawa suna tunatar da mu kiyama kiyama kiyama amma akwai wanda yake wasuwa la ilaha illallah mu je mana
وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون bayan Allah ya yi bayanin hudubar da shaidan zai yi a filin tashin alkiyama sai kuma ya dawo ya ce bayan Allah na kwarai kuma wa udkhilal ladina amanu wa amilus salihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar aka shigar da waɗanda suka yi imani bayan imanin kuma suka yi aiki na ƙwarai amanu sun yi imani wa amilu salihati suka aikata aiki mai kyau suka yi sallah suka yi salatin annabi suka yi istighfari suka je masallaci suka je karatu suka saurari wa'azi suka yi sadaka suka bi iyayensu suka taimaka suka ba da zakka suka je hajji suka je umra suka yi aikin alheri kullum in an nemi aikin alheri suna gaba wa aminu salihat kar ka taba tsammanin imani kaɗai zai kai ka aljanna ba ka yi aiki ba wallahi sai ka yi aiki dan ku wallahi wallahi wallahi aljanna ba gidanka tsalallo ba ne duk mutumin da ya kwanta yana dogon bacci har da mun shari la ilaha illallah za ka gane kuskurenka duniya ma idan ka zauna baka tashi ka neme ta ba za ka sha wahala kafin ka same ta ballanta na lahira duniya ma wacce take mafarki ce ba wallahi tallahi wannan rayuwar wallahi ba ta da mamaci da mafarki kuma wallahi za ta zama mafarkin za mu haɗa kiyama yi za a tuno za a tuno to sai an yi aiki masu aiki Allah zai sa su aljannatai wanda korama na gudana a ƙarƙashinta khalidina fiha bi izni rabbihim suna masu kaddara madawwama a cikinta da izinin ubangijinsu da ilimin ubangijinsu tahiyyatu gaisuwarsu fiha salam sallama suke yusallimu ba'dhum ala ba'd sashin su yana yi wa juna sallama assalamu alaikum assalamu alaikum a gidan aljanna wa tusallimu alaihim almalaika sannan kuma mala'iku wato suna yi musu sallama malam haka kawai mala'iku sai shiga gidan aljanna suna bin gidan mu'mini suna assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum mala'iku yan aljanna an sun hadu salamu alaikum salamu alaikum tahiyyatun fiha salam shi yasa ake son da ka hadin uwanka assalamu alaikum amma dan gargajiya sai ka ce assalamu alaikum ce barka dai saboda dan gargajiya ne ko assalamu alaikum yawwa wani ya zo gidansa yana assalamu alaikum salamu alaikum to matar yar gargajiya ne ba addini gargajiya wata amsawa wata tsohuwa ta zo musu ziyara ta ce wani lafiya a gidanka kana sallama sai ka ce bako wai a gidanka za ka yi sallama wai wai su a gargajiya ba yin sallama a gidanka ba za ka yi sallama ba ko mutum musulmi dan uwanka musulmi sai ya shiga ofis ɗinka yana excuse excuse da zai iya ce maka assalamu alaikum ba wallahi tallahi Allah kiyaye alam tara kaifa daraba Allahu mathalan Allah ce baka gani ba baka sani ba kalma alam tara alam ta alam ne anan yanzu ka sani ba Allah ya buga misali na kalma mai tsarki ita ce la ilaha illallah ka shajaratin tayyiba kamar wata bishiya ce mai tsarki ita ce bishiyar dabino shajaratin tayyibatin bishiya mai tsarki wasu suka ce a bishiya ce a gidan aljanna kamar yadda imam at-tabari ya rawaito da ibn al-jawzi a cikin zadul masir asluha thabitun wa far'uha fi sama tushenta a tabbace ki a cikin ƙasa wa far'uha reshenta a alaha kenan fi sama yana sama kenan la ilaha illallah tushenta a kafe yake sannan kuma rassanta a buɗe suke a sama kamar yaya tushenta yana cikin zuciyar mumini bil ma'rifati wat tasdiq mumini ya san Allah ya gaskata Allah idan mumini yayi magana da la ilaha illallah sai ta yi sama asali daga zuciyarsa take fita ma'ana ita la ilaha illallah dole ta zama tana da gindin zama a zuciya فإذا تكلم بها ارتفعت وفاهت سيت دوكك سيت يدو وعرجت سيت سما babu abin da zai tare wannan la ilaha illallah sai ta je wajen Allah tabaraka wa ta'ala ai shine can inda Allah ce ilaihi yas'adu al-kalimu at-tayyibu wal 'amalu salihu yarfa'u ai shine ilaihi yas'adu al-kalimu at-tayyibu alam tara kayfa daraba Allahu mathalan kalimatan tayyiba ka shajaratin tayyiba asluha sabitun wa far'uha fi sama sai can kuma yace ilaihi yas'adu al-kalimu tayyibu wal amalu salihu yarfa'u tace la ilaha illallah tuti uku la hakulla hinin bi idni rabbiha wannan bishiya da ake buga mana misali tana bada 'ya'yanta ukulaha samaruha ko ramaraha ‘ya'yan itacenta duk shekara take bayarwa shekara-shekara take haihuwa da izinin ubangijinta kullahin kalmar alhinu a larabci ana nufin alwaktu wa yadribu Allahu al-amthala lin-nasi Allah yana buga misalai ga mutane la'allahum yatadhakkarun dan su fadaka dan su wa'aztu dan su tina shine amfanin buga misalai da ake a cikin alqur'ani malamai suka ce me hikimar da yasa aka buga misalin imani da bishiya aka ce ita bishiya ba ta zamantowa bishiya cikakkiya sai da abubuwa guda uku na farko dai akwai jijiya haka ne akwai jijiya na biyu akwai body ma'ana gangan jikin na uku akwai reshe dole ne jijiya ainihin gangan jikinta sai kuma rassanta wanda ana ake samun yaya to shi yasa aka kafa misalin imanin dan adam da yadda sa da kan la ilaha illallah da wannan wannan bishiya ita ce ta dabino wata rana ya zo a cikin hadisi ingantacce hadisi abdullahi bin dinar ya ce ya ji abdullahi dan umar yana faɗa manzo Allah wata ran yana cewa inna mina shajari shajaratun la yasqutu waraquha a cikin bishiyoyi akwai bishiyar da ganyenta baya faduwa annabi yace wa innaha mithlul mu'min ko mathalul mu'min fa hadithuni ma hiya wannan bishiya daidai take da musulmi ko masal muslim kamar musulmi take ku gaya mu wace bishiya ce wannan Abdullahi dan Umar yace fa waqa an-nasu fi shajaril bawadi mutane suka shiga suka ta bincike akan bishiyoyi na daji ni kuma hankali na bai je daji ba ina cikin gari fa waqa fi nafsi annaha nakhlatu a raina sai na ji cewa wannan bishiyar da annabi ya ce akwai bishiyar da ganyenta baya faduwa ba za ka taba ganin ganyenta a ƙasa ba kuma bishiya ce kuma a shekara sau ɗaya take da ya ce sai na ji a raina ita ce dabino ya ce amma fastahiyaitu sai na ji kunya saboda akwai manya-manyan sahabbai ba ni ba ban iya ba da ansa ba kowa yana ta bugawa ya ce kaza ne annabi ce a sai ni ban faɗa ba suka kasa ce sai suka ce ya manzo Allah mun baka gari ga ya mana wacce ce manzo Allah ce hiyan nakhla ita ce bishiyar dabino Abdullahi dan Umar ya ce muna rabuwa auren sai na gaya babana Umar na ce ai wallahi kafin annabi ya faɗa ma ni a raina na san dabino ce na ji ban faɗa ba amma kunya ta nan sai uban nawa sai ya ce mun kai la'an ta kuna la'an ta kuna qulta hiya nakhlatu wallahi da ka ce dabino din ce kana habba ilayya min kaza wa kaza shi fa alheri ya fi soyuwa gare ni sama da kaza da kaza da kaza ma'ana me yasa baka faɗa ba faɗan kaɗan nan da ya ɗauki hankali na da ya burge da na ji daɗi akan kallon ka ɗan leƙa min dibino ka gani ka taɓa ganin bishiyan dibino a wato ganyen dibino a ƙasa wani wanda ya ɗan yi yalo yalo haka ya ɗan bushe ya faɗo ƙasa ka taɓa gani a'a ita haka take dibino da reshen ta take sauka sai dai zarbar dabinon tankar gabaki ɗaya amma ganyen dibino baya faɗuwa ƙasa to haka mumini yake kalmar shahada nan iya rike ta gam bai zuwa ko ina to sai Allah ya ce mai a ƙarshe ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء sai kuma ɗaya misalin ya ce kamar misalin kuma kalimatin khabisa mummunar kalma shirka kenan ka shajaratin khabisa kamar bishiya ce ko tsiro ce mummuna ita ce guna guna ka san guna fartowa ko abu mai daci shirka kenan ba ta da daɗi ucusar min fauƙin arzi wanda aka tumbuke ta daga saman ƙasa malaha min qarar ba ta da wani matabbaci ba ta da tushen kirki bishiyar guna ai wannan itacen guna ko ciyawar guna kana balle ta ka balle ta ga ɗacin tsiya ga rashin ƙarfi kuma malaha min qarar shikenan Allah ya gama misalin kai ba bata lokaci malaha min qarar malaha min sabat ƙarya ba ta tabbata shirka ba ta da gindin zama duk wanda ya kama ya kama shirme ya kama iska ya kama kafar wala yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli sabit bil hayati dunya masu imani Allah yana tabbatar da su da zance tabbatacce a duniya mai imani magana ɗaya yake ɗaya kuma in ya faɗa tana nan a zaune gam babu gudu babu ja da baya ka san me kalmar tauhidi qawlu la ilaha illa Allah bil hayati dunya qabla al mauti وفي الآخرة بعد الموت في القبر كنا har a kabari la ilaha illallah wanka za ta yi amfani da kuma components da duk abin da la ilaha illallah take dauke da shi shi kake rayuwa da shi wannan shine zance mafi yawa daga cikin maganganun malaman tafsiri wa yudhillu Allahu adh-dhalimina Allah yana batar da azzalimai wa yaf'alu Allahu ma yasha wani abu sai Allah an gaishe ka ubangiji Allah ya ce kuma yana aikata abin da ya ga dama mun wani ya isa tambaya da me wa yaf'alu Allahu ma yasha annabi ya ce idan mutum ya mutu ya shiga kabari za a tambaye shi a cikin kabari akan imaninsa zai ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah duk wanda ya mutu akai mai tambaya ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah man rabbuka kenan to shine yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah a duniya sun yi ta tauhidi sun kafu kuma a lahira ma ko in sun mutu suna cin kabari an tambaye su za su tabbatar da wannan tauhidi din wa yudhillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha manzon Allah ya ce idan an sanya bawa a kabari yan uwansa suka juya wata walla anhu ashabuhu innahu la yasma'a qara'ani halihim wallahi wallahi yana jin karanta kalman yan uwansa da suka zo suka binne shi atahu malakani malaiku guda biyu za su zo su zaunar da shi dirshan za su ce da shi ma kunta taqulu fi hadha rajul me kake faɗa akan wannan bawan Allah da aka turo maka Muhammadu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ce mumini ne zai ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu annahu abdullahi wa rasuluhu sai su duba wurin zaman ka da a wuta da baka ba da ansa ba kaga can sai a bude masa wutar jahannama kamar kofar allura idan ya ga tana cin kanta da kanta sai ya firgita ya baya sai a ce zauna ai ka ba da ansa da baka ba da ansa ba da can zaka tafi kada abdalaka Allahu bihi maq'adan min aljanna Allah ya canja maka mazauni a gidan aljanna fa yarahuma jami'an annabi ya ce sai an nuna masa gidansa na aljanna sai ce ga can gidanka na aljanna a buɗe masa kamar kofa allura ya ga ni'ima ya ga jin daɗi sai ya yunkura ce ya rabbi aqimi sa'a ya Allah ta shi kiyama an tafi sai a ce zauna mana me kake ci na baka na zuba manzo Allah yake cewa Imam Qatada ya ruwaito yace an gaya mana za a buɗa mai kabarinsa a ta meme a ta buɗa masa a riwayar anas sai ce amma kaga munafiki da kafiri sai a ce waye muhammadu sai ce la adri kuntu aqulu ma yaqulu nasu ni dai abinda mutane suke faɗa nake faɗa sai su ce la daraita wala talaita babu karatu babu sani wa yudrabu bi matariqa min hadidin darbatan sai a dauki guduma ta ita ta karfe a zabga masa ita a wata riwaya a gargashin kunnansa da wuyansa nan fa yasihu sayhatan zai yi wani irin ƙara yasma'uha man yalihi ghayra saqalaini duk na kusa da shi yana ji da wannan ne malamai suke cewa akwai illa kwarai da gaske a shimfiɗa ka a kabari a makabarta kusa da mutumin banza dan in ana dukan sa karansa zai dame ka shine amfanin ka rinka cewa kai ka kabar makabartar mutanen kirki su je su tukuikuya ka su je su haɗa ka da mushrikai da fasikai da azzalumai da kazamai ko mutuwa za ka yi ka roki Allah ya kashe ka cikin mutanen kirki ko kwantar da kai za a yi a kabari ka ce a kai ka wajen mutanen kirki ko ba a dake ka ba karar dukan ya dame ka ba ka shiga matsala ba Allahumma izal islam wal muslimin wa adil shirka wal mushrikin wa dammir a'da ad-din wansur ibadaka al muwahhidin wa ahmi hawzat ad-din ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum